bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين وكره المشركون والكافرون وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته ɗan uwa kamar yadda kuka sani mun kafa mun sanar da wannan lakcar da za a yi mai karin albarka wanda kadani wato hamshatin malamin a shek dr muhammad rabi'u garba abu muhammad bawan Allah da yake da albarka da ya zo daga wuri masu albarka muka haɗa wannan masallaci mai fara albarka domin gabatar da ainihin wato a lakca mai tarin albarka wadda ɗaya daga cikin jagorori na matasan wannan masallaci masallacin jefot a shi ma tsarin albarka alhaji muhammad tasiru alhamma a ya jagoranci matasa masu albarka na wani masallaci domin hango mana wannan malami namu domin ya zo su gabatar mana da wannan lakcar misalin albarka wato bayani akan abin da ya shafi addu'a ko wannan addu'ar a yau muna mutukar kishirwarta a halin da muke cikin lumanan akan abin da zai karanta da muke yin insha Allah a yau idan ba manta ba yau muna ashirin da uku ga watan zurfi da ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da a tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da nawa na da ashirin da shida idan ka samu na su sun canza wani saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba dokta muna sauraron ka kada ka fada mu shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka masallaci na depot a nan garin Kano a yau talata kamar yadda liman ya faɗa 23 ga watan Zulhijja hijira annabi tana 1447 wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya 2026 kamar yadda 'yan uwa muka haɗu suka nemi cewa mu zauna mu tattauna don wato abu babba wanda shine ibada wanda ga baki ɗaya Allah ya halicce mu don wannan shine mahimmancin addu'a ga bawa musulmi ko mumi wanda wannan shine matashiyar wannan zama da muka ba an zaɓo ni bane in yi dan ko na fi a'a dan mu tattauna ga baki ɗaya ne mu kalli abun a mahanga ta shari'a da amfaninta da kuma irin misalai da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana cikin alkur'ani irin na addu'o'in annabawan Allah da suke kuma Allah ya amsa musu Ubangiji da kansa subhanahu wa ta'ala shi ya umarce mu, umarni daga Ubangiji cewa mu roƙe shi, kuma ya ce, Na yi alkawarin in kun roƙe ni zan amsa mu. Shi da ba bashi muke binsa ba, shi yake da minna da falala a kanmu, shi ya halicce mu, kuma ya ce mana re- roƙe ni in baka, me zai hana ka roƙe shi. Kuma ha yanayin rayuwa da muke ciki ga baki ɗaya, mun sani kowa ya sani cewa a yanzu ana cikin ƙishirwa wato ba sama da lokacin da ya gabata duk da cewa addu'a kowane lokaci tana da amfani kuma tana da muhimmanci amma musamman a yanayin da muke ciki a yankin da muke ciki a ƙasar da muke ciki ɗan Najeriya idan bai addu'a ba ba shi da wani mafita ya zo duniya bai ji daɗin duniyar ba kuma ce bai roƙi Allah ya samu lahira mai daɗi ba kaga ya zama khasirar duniya wal akhirah Allah ya kiyaye lallai sai mun ba abin da Allah ya ce dan amfanin kanmu zai dawo kuma wannan yana faranta mutum yana farantawa Allah subhanahu wataala mu sani ya bayin Allah Allah da kansa a cikin littafinsa mai girma ya ce mana wato wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku wanda ya halicce ku shi ya umarce ku yace ku roƙe ni zan amsa muku abin da kuka roƙe ni sai Allah ya ja ayar yayi kuma bulala ga wanda ba sa yin addu'a Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kaga waɗanda suke girman kai ba sa roƙata don suna ganin suna da lafiya suna da gata suna da wasu abubuwa na abin duniya ba sa roƙata Allah ce sannu wannan abin da suke zan tattara hukuncin da zan sa sun sa shi a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala kenan yana fushi da wanda baya roƙansa ba kamar ni bane dan adam da yau in ka roƙe ni in baka ina cikin jin daɗi gobe in ka zo gata da na gano ka wani lokaci sai buya dan ba na son roƙo shi ko Allah ba haka yake ba to Allah ya ce mu roƙe shi yanzu mun ɗauki mataki na roƙon to ina da buƙatar wani protocol ne da zan roƙi Allah din sai Allah ya ce a'a ba sai ka bi ta hanyar wani ba wa idza sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون baya buƙatar sai ka bi ta kan wannan ko ta wancan ko sai an ma tsani sai an ma alfarma za ka roƙi Allah Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka game da ni cewa sa iya zuwa wajena kai tsaye ko sai sun biyo ta wani waje sai Allah ya ce fa inni qarib ina kusa da su kusa da su ta hanyar ilimi ta hanyar ubangiji ya san me zaka faɗa kafin ka faɗa sai Allah ya ce falyastajibu li su yi abin da nake so su yi abin da na umarce su da shi su roƙe ni din wali uminu bi kuma ni kaɗai za su roƙa kar su sanya su tare da wani, su roƙe ni kai tsaye, su yadda ni ne zan musu, wannan zai jawo musu shirya, ya sa musu dacewa. Wa'yannan ayoyi sun buɗa mana dama, yanan in za ka roƙi Allah baya buƙatar sai ka fito wani, ba laifi ba ne idan ka ga wani mutumin kirki ka ce ka roƙa mun Allah ina da buƙata. wane yana addu'a wane a sa a cikin addu'a ina da bukata wannan ba laifi bane wani nau'i ne na tawassuli ya halatta amma ba wai zaka ce Allah ga wane sai dan wane zaka yi ba'a Allah ka kira shi ke duk addu'ar da wani zai ma ba kamar yadda zaka yi da kanka addu'a tana da muhimmanci ya bayan Allah akan wannan ne na ɗan tsakuro wasu abubuwa da za su haska mana hanya ta inda kowa in ya tashi in ya roƙi Allah Allah zai amsa masa wani zai ce ya daɗe yana yi shiru mewa baka iya kwankwasa kofar bane shi Allah baya rufe kofa ya kulle ba haka yake ba zai saka yata wanda ya iya zai tura sai ya bude amma wannan kofar kaga ta waje take budewa idan ka zo ta wajen ka dinga danno ta ciki za ta bude za ta bude ba amma wani yana zuwa sai ya ja sai kaga ta bude sai ya shigo to idan ka iya shiga fadar Allah to yanzu kofar za ta bude ma za ka samu wani ya daɗe yana ta ƙwanƙwasawa yana ta tura ƙofar ya ɗauka a rufe take ba a rufe take ba ƙofar Allah a buɗe take da ka zo masa ta kuɗe sai ya to ma gaba guda an ka to kana sauri sai ya to ma a guje da ka to wajensa zai karɓe ka subhanahu wa ta'ala amma ka san yadda ake yanzu wanda ya san yadda ake a fada in ya je zai faɗi a gaban sarki mai martaba ya gaishe shi ya mai kirari kuma ba sai yana da bukata ba zai zo ya gaishe shi yau gobe sarki in ya fito zai sake zuwa ya gaishe shi jibin ya- haka zai shekara yana zuwa ya gaishe da sarki kaga a wajen sarki yana da rijista shi yasa da ya je ya faɗi za a ce an gaishe ka wane kaga an ma san shi kenan a fadar san da bukata matsala ta same shi ba a ganin sa a fada martaba da kansa zai ce akwai mai zuwa ya gaishe mu mai suna kaza ba ma ganin sa lafiya ce mai martaba bai da lafiya sarki ko dai ya je ko ya tura a duba shi ce ai masoyin mu ne. idan matsala ta zo masa fa in ya zo ya faɗi ya gaisuwa ya ce Allah ya taimaki sarki gidana ruwa ya rusa shi sai inda ƙarfin sarki ya tsaya sarki sai ya sa an gina masa gida da yafi nasa to wannan dan adam ba kenan ballantana ubangiji shi sa abinda manzo Allah ya ce ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shida fi shidda ka nemi shiga fadar Allah lokacin da baka da bukata da bukatar ta zo sai Allah ya kawo ma dauki nan da nan ba ma sai kai addu'a ba saboda wanda kai an ajiye ma ita ana ganewa yana daga cikin muhimmancin addu'a, sani cewa ita addu'a ita ce ibada, haka manzala ce, addu'a huwal ibada. Addu'a ita ce tsantsan bautar Allah, ita ce igiyar da take haɗa tsakanin bawa da mahalicinsa shi ne Ubangiji. Addu'a tana nuna kai mabukaci ne. talaka ne, marashi ne, kana nema a wajen mai shi mawadaci mai bayarwa wanda yake ba marowaci ba. Sannan tana nuna cewa kai ka yadda baka da ƙarfi baka da dabara. Allah ne yake da ƙarfi da dabarar yin abin da ya so a lokacin da ya so. Sannan addu'a tana kawo mutum nutsuwa, yana daga cikin mahimmancinta tana yaye wa mutum bakin ciki kai tana buɗa ma hanyar da za ka samu rahama Allah ka samu farin ciki ka samu kanka cikin aljanna kuma manzo Allah ya gaya mana cewa duk wanda ya daga hannu ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna ya Allah ina roƙonka ka bani aljanna har su uku manzo Allah ya ce aljannar da kanta ya ce ya ubangiji ya roƙe ka ka shigar da shi cikina to ina roƙonka ka shigar da shi sai Allah ya amsa mata sannan manzo Allah ce idan mutum ya ce Allah ka tsare ni gabarin wuta ka tsare ni gabarin wuta har su uku ita wutar da kanta za ce Allah baya bukata ta to haka ni ma bana bukatar sa a tsare shi kare shigo inda nake kaga addu'a ta jawo ka shiga cikin mai rahama Allah yana daga cikin muhimmancin addu'a cewa babu wata ibada wadda ta kai addu'a falala da daraja. Addu'a ce take canja ƙaddara. Idan aka ce ƙaddara, shi ne abin da Allah ya rubuta wa bawansa zai same shi a rayuwarsa ga baki ɗaya. Muna sane da hadisi wanda yake cikin arba'unan nawawi, wanda manzala yake gaya mana cewa gwargwadon halittar bawa idan bawa Allah ya sanya maniyin a cikin mahaifiyarsa zai zauna kwana arba'in yana maniyin nan sannan ya koma guda jini ya koma tsoka sannan a haɗa halittarsa sannan a busa masa rai za a turo mala'ika ya busa masa rai a cikin wannan wajen zai rubuta ƙaddarar kwana nawa zai a duniya wani irin aiki zai yi mutumin kirki ne ko mara kirki ne duk wannan sai an rubuta ƙaddara sannan akwai ƙaddara ta farko ta azali wadda take cikin lauhul mahfuz an rubuta ma me zai same ka kwana nawa za ka wata irin musiba za ka wuce da ita wani irin bala'i ne zai zo ma wannan ƙaddarar Allah yakan canja ta ta hanyar addu'a addu'a tana canja ƙaddara idan addu'ar ta fi ƙarfin ƙaddarar sai ce ta maula da ita kana ta addu'a kana ta addu'a Allah ka bani jari Allah ka bani jarin miliyan ɗari Allah ka bani kana yau kayi shekarar da wuce kayi shekarar ka koma tana yi har yanzu baka samu dubu ɗari ba to akwai wani bala'i gundume mai wanda miliyan dubu ma ba za ta yi maganinsa ba an rubuta kuma sai ya same ka to waccan addu'a da kake ta yi sai Allah ya ɗauke ta sai su ta gorawa da wannan kaddar sai su ta kutufo idan ƙarfin addu'a ka tafi ƙarfin waccan kaddar sai sai addu'a ta tabbawala da shi sai ta lusa ga baki ɗaya kaddar addu'ar ta canja kaddar ta yi tafiya da yaji da ita kai kana nan kana cewa ina ta addu'a dubu miliyan ɗari ta ki zuwa baka san an ma maganin biliyan ɗaya ba da wannan addu'a ita ta ma magani idan kuma kaddarar ta fi ƙarfin addu'a ma'ana ba ka yin addu'a mai yawa baka san hanyar da ake addu'a ba to addu'a da da kake yi sai ta rairaye ta kaddarar sai ta same ka kamar goron dutse hagan yazo dama-dama zai da kai to addu'ar taka bai ta yi zafin da za ta rugurguza dutsen ba amma dai kana yi kana yi sai a ta zaizaye ta sai a ta zaizaye ta ranar da aka ce kaddarar za ta faru tunda tana nan addu'a ba ta, ta maula da ita ba kana fita can katon dutsen can sai kai tuntube da shi sai farcen kai cire an gama da ita ta ragu ko bata ragu ba amma in goron dutsen ce ta zo ma ba rugurguza ka za ta yi amma yanzu farcen ka ne ya tashi waccan kaddar da aka rubuta ta faru tunda Allah ya ce sai ta faru amma menene zai zai ta addu'a yana daga cikin falalar addu'a domin haka manzo Allah ya faɗa yace la yardul qadara illa du'a ba abin da yake canja kaddara sai addu'a addu'a ita kadai ce za ta rugurugu da kaddarar da aka rubuta maka addu'a tana bawa mutum nutsuwa a lokacin da yake cikin tsanani sai addu'ar da yi lokacin da bai da bukata sai ta zo sai ta ɗauke masa wannan damuwa. Asara ce za ka ga mutum ya jabga gundumemiya, amma saboda addu'a da yake sai ka ga Allah ya sa ka masa nutsuwa sai ya sa masa mai bai damuwa da wannan ƙaddarar gundumemiya ko kuma wannan bala'in da ya shi. Ya bayin Allah, sani cewa addu'a dai ita ce komai, ka riƙe ta. ka dinga yin ta kar ka shiga cikin mutanen da Allah zai fushi da su lallai ka sani cewa abin da kake yi a rayuwarka gabaki daya abin da Allah ya saukan mana ta hanyar Annabi Muhammad mai amfani da shi shine mai alqur'ani alqur'ani gabaki dayansa daga suratul fatiha zuwa nas surori ne guda ɗari da goma sha hudu. Da baki ɗaya Alƙur'ani ka tukansa maganarsa tana cikin fatiha. Wannan surori ɗari da goma sha ɗaya da sha hudu da baki ɗayan maganar da suke suna cikin fatiha. Ita kuma fatihar surori ne guda bakwai. Ayoyi ne guda bakwai. Da baki ɗayan wato fatiyar ta tattaru akan aya guda ɗaya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine qur'ani gaba ɗaya qur'anin yana cikin iyyaka na'budu وإياك نستعين sai manzo Allah ya ce dan ku gane sani cewa gura gabaki ɗaya fatiyar addu'a ce manzo Allah ya ce Allah ya sanya sallah ya raba ta tsakaninsa da bawansa manzo Allah ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kana gaban Allah daman mai sallah yana gana ne da ubangiji to lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana tsaye a gabanka, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka, sai kana cewa dukkan wani abu na yabo da godiya da jinjina, Allah na kewa, shi ne alhamdulillahi rabbil alami, godiya da kirari da dukkan wani abu na girmamawa, Allah kai na kewa. Ka dinga kallon abu da kake faɗa lokacin da kake sallah. zala ce kana faɗar haka sai Allah ya ce hamidani abdi bawana ya gode mu sai ka ce arrahmanir rahim ubangijin da yake da tausayi kuma in mun je lahira ya tausaya mana ya mana rahma ya samu aljanna a duniya gashi yana tausaya ma ya bamu abinci ya bamu lafiya ya bamu iska muna fita daga masallaci nan mun san kowa ya san hanyar gidansa wannan ni'ima ce babba ta Allah wani fiyus ne ana cire shi yanzu mutum yana fita sai ya rasa yana zai dama zai ko hagu shi an kama hannunsa an kai shi gida kisa ko zan ce wani ya fito ya sai da aka kamo shi baya gane gida fiyus din aka cire amma kai naka fiyus din yana nan ka fita yanzu ka san inda ka aje abun hawanka ka san yadda zaka sa mu kulli ka buga in ka hau shi kuma ka san in ka hau kan titi ka san dama za ka yi ko hagu kuma ka san wace unguwa za ka in ka je unguwarku kuma ka san gidanku duk wannan shi ne rahama ta Allah a nan duniya idan ka tashi kana sa abinci a bakinka kana tauna ka ji tsakuwa ka san yadda za ka fitar da tsakuwar ko ba da hannunka ba ka san yadda za ka fitar da ita don kar ta shiga cikinka ta cutar da kai wannan rahma ce ta Allah shine ar-rahman wa'annan ni'imomin kake cewa Allah na gode ma ka sa na shaki iska iskar da ta zo da akwai wanda ke ta gurbata sai ka ji kai me ake yi a nan ne ta jiyo wari kenan akwai wani yana nan baya jin warin baya jin ƙanshi ar-rahman kenan da ka tashi zaka ci abinci kana sa shi a bakinka baka sa a hanci ba da ka sa a baki ka tauna shi sai ya tafi ta pipe ɗin da ya kamata da an yi rashin sa'a ya sauka daga kan pipe ɗinsa ya shiga pipe ɗin ruwa sai ka ji shinkafa a hancinka to yanzu kuma ba ka ma jin daɗin abincin ƙoƙari kake wannan guda ɗayar da ta shiga hancinka ta fito kaga mutum ana ce masa dundu idan sai ya jajawur shinkafa guda ɗaya wadda ka zuba fa ta fi dubu kuma ta tafi lafiya da Ar-Rahman ke. Wannan ba ni'ima ba ce, ya cancanta ba godiya masa ko bai cancanta ba, godiya ta tabbata ga Allah. Sai Allah ya ce bawa na ya yabe ni, ya yabe ni, ya yi min kirari. Idan ka ce maliki yau mutum, yanzu ka gama faɗa duniya, kana cewa Allah lahirar fata ka ce. lahira taka ce daga ciki akwai aljanna nan nake son ka kai ni sai Allah ya ce majjadani abdi bawana ya kan babani ya daga daraja ta kuma yana da daraja daga nan sai me sai inda magana take manzo Allah ce idan bawa na idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan ba ku dura daga alhamdu da arrahman da maliki yawmiddin duk kirari kike wa Allah wato bambadanci ne da roko kai masa kirari fa kana roko ne a duniyar in zauna lafiya kuma in mun je lahirar asana aljanna shine maliki yawmiddin lahirar taka ce Allah kai ka mallake ta to haka ni da na tsaya a gaban ka yanzu nake yin abin da kace kai ka bani appointment cewa in zo karfe kaza in in yi sallah mu gana da kai ku gashi na zo ina yi so haka lahirin nan kar a kai ni hanya mara daɗi kar a kai ni wuta aljanna nake so shine maliki yawmiddin abin da kake ga Allah kenan sai ka ce kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na dauki alƙawari kai kadai zan roƙa kai kadai zan bauta taimako ba zan nema a wajen wani babba kai ba kai kake ga Allah alƙawari kake da kanka iyyaka na'budu kai kadai zamu bautawa sau haka in yau ka kirawo sunan wani Allah ka warware iyaka na mu idan ka nemi agajin wani Allah daga yau bayan ka karanta iyaka nasta'in ka warware ta ba da gaske kake ba wannan kowa ya sa a ransa tauhidi ne tsantsa karka bautawa kowa karka roƙi kowa karka dogara da kowa shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzo Allah ya ce da bawa ya faɗi wannan sai Allah ya ce to wannan maganar babba ce alƙawari ne tsakani na da bawa na na yadda da wannan alƙawarin yanzu yanzu duk abin da bawa na ya roke ni zan masa wannan duk kai kirari yanzu ka dauki alƙawari ko yanzu zaka roki Allah din mecece aya ta gaba اهدنا الصراط المستقيم ya ubangiji abinda nake so ka dora na a gwadabe wanda yake na daidai jihala a duniya rayu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kannan in mun je lahira ka sana aljanna shine ihdina as-sirata al-mustaqim ka sa in yi abin da yake daidai a duk komai na rayuwa sai Allah ya ce nayi maka a cikin sallah fa da ake wannan maganar manzo Allah ne yake gaya mana Allah sai ya ce qad fa'alt nay maka siratal ladina an'amta alaihim Allah hanyar da nake so ka tsora ni ita ce hanyar mutanen kirki wanda ke musu ni'ima ni'ima ta ta addini ni'ima ta wato annabta ni'ima ta salihanci ni'ima ta shahidanci irin su abubakar irin su umar irin su uthman da ali irin hanyar su nake son ka dora ne Allah ghairil maghdubi alaihim Allah ka tsare ni da bin hanyar yahudawa wanda kai fushi da su wala dallin Allah ka tsare ni da bin hanyar batattu wanda suke bauta ma ba da ilimi ba sune nasara maza Allah ya ce Allah sai ya ce nayi maka kuma maza Allah ya ce kana zuwa ƙarshe akwai mala'iku suna tare da kai a tsaye a wajen za su ce amin to kai ma kai sauri ka ce amin domin amin ɗanka in ta ta mala'iku lokacin da kake faɗa to Allah ya gafarta ma duk abin da kai kuma amsa ma addu'a to idan sallah ta zama addu'a ce kuma annabi ya ce duk wanda bai karanta fatiha ba ba shi da sallah wanda ita ce mabuɗin sallar ita muke yi ita ce as-sab'ul mathani kullum sai an yi ta so wajen goma sha bakwai take karanta fatiha kullum daga sallar asuba zuwa sallar isha'i to sallah ta dora mu alqur'ani ya nuna mana cewa wato sallah ma gabaki ɗayanta addu'a ce ga ta dai abin da yake saboda haka yanzu duk wanda ko kai kake limanci ko kai mamu ne sanda liman yake karanta fatiha nan ka dinga kallon wannan ma'anar kuma ka ji a kanka Allah ya amsa ma. Shi sa ba a son mutum ya zamo yana sallah bai san me yake cewa. Ko ba kai kake karatu ba ko da liman Wannan ita ce babbar addu'a ka gama addu'arka. Ka yi sallah an sallani. Sai Allah ya ce to ka gama sallar ba mai ka daina addu'a ba. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farfad. kuma yanzu kayi tsakani na ni da kai muka tattauna to kuma bukatunka na duniya na yau da kullum tsaya ka gaya mu to yanzu shine zaka zo kuma bukatunka na duniya kaza da kaza da kaza da kaza damuwar da take gabanka Allah ina da damuwa ta kaza tirela ta ta makale kaza mai da na siya yayi kaza gas din nan yayi duk bukatunka na harkokinka na yau da kullum sai ka shigo su ina son in ƙara aure ta gidan taƙi yadda Allah a sassauta zuciyarta ta karɓa akwai yara ka duk waɗannan sai to ya za ka yi wannan ya za ka yi a amsa ma wancan ka gama shimfiɗa a cikin yanzu kai sallama za ka yi addu'a ta bukata ta addu'a tana da ladabai ya bayin Allah waɗanda sai ka kiyaye su za ka samu karɓuwa a wajen Allah addu'a za a amsa ma. Na farko daga cikin sharɗan da ladabai na addu'a shi ne ka yi don Allah, ikhlas, ya zama Allah kake roƙa. Shi shi kaɗai ba a roƙa wani Allah, duk sanda za ka roƙi wani Allah sai Allah ya baka da shi. Allah ya ce, Ni kaɗai, kai ka faɗa yanzu a cikin sallah, ka ce iyaka na abudu, ya za ka roƙi wani. So haka Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai za ka roƙa karka roƙi wani Allah. Sannan abu na biyu daga cikin ladaban shari'a addu'a shi ne ka yabi Allah, ka yi masa kirari, ka yi wa annabi salati kafin ka faɗi buƙatar taka. Ka yi wa Allah kirari, ka duba buƙatarka, menene buƙatarka da kake da ita, sai ka ɗauko ɗaya daga cikin sunayen Allah ko siffofin Allah masu irin wannan sai ka ka roƙi Allah da shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce yana da sunaye mafiya kyau in za ku roƙe shi ku hada da wa'annan sunayen sai ku roƙo su ba wai za ka ɗauko kamar yadda mutane muke yi ba asma'ul husna guda ɗari ba ɗaya ɗin nan kai ta karanto su sannan ka shiga buga ba haka ake ba haka ake nufi ba duk buƙatarka akwai sunan da ya daidai da irin buƙatar a cikin sunayen Allah yanzu arziki kake so jari kake so akwai sunan Allah ar-Razzaq akwai Dhul Jalal wal Ikram akwai Al-Fattah Al-Wahhab Al-Ghani sai ka dauko irin wannan sunaye ya Razzaq ya dal quwwatil matin ba haka Allah ya ce ba inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwatil matin Allah yake cewa shi ne mai yawan bayarwa mai arziki, arziki ne da shi na gaske zulku wacil mace, arzikin ba kaɗan ba ba, mai jibge da jibge da yawa, ko ba abin da zai da su. Allah yana da shi tewa, walillahi khaza'inu samawati wal ard taskoki ne da Allah na arziki, dukiyar kala-kala a sama da ƙasa. sai ka ce ya razzaq ya zal quwwatul matin tunda shi ya gaya ma ya koya ma ya mai yawan arziki arzikin mai dimbin yawa ka azurta ni idan miliyan 100 kake so kanka tsaya anan tafi ka ce a baka biliyan 100 shi haka annabi ya ce in zaka roki Allah karka roke shi dan kankani kan fito yafi karfin bukatar ta kan fito baya wa Allah dan diba Allah bai san wannan ba. Saha al-laili wan nahar da safe shi yake ba mu, da yamma shi kowa nan ya karya da safe. Ba wanda zai ce kwana uku ba baka abinci ba, ko baka da koko sai ka ci. Dan ya dauki rawayi zai bayar. So haka haka Allah yake. So haka in zaka roke shi, roke shi da yawa. Manzo Allah ya ce idan za ku roki Allah aljanna, kar ku roke shi karama. ku roƙe shi gundumemiyar wadda ta kowace tsada jannatul firdaus al'ala in ka tsinci kanka a jannatul na'im ai dai ka shiga dai aljanna ba shikenan bare ko ba baka waccan bare amma dai ka shiga to ka roƙi Allah baya masa dan kankari kar ka kalli katuwar bukatar kalli shi da yafi ta girma me abin me shi me kyauta me bayarwa saha al-laili wan nahar maza Allah yake cewa ala inna rabbakum yuhibbu sana ubangijin ku yana son ai mai kirari so haka ke masa kirari in zaka roke shi kai wa annabi salati shine mabudan amsa addu'ar in kai wa Allah kirari ba sai da larabci ba ka san yadda zaka yi duk da yaranka ya ubangiji kai ka halicce ni kai ka bani abinci yanzu kai ka bani damar roƙe ka gashi ina roƙanka ta yi alkawari kuma in an roƙe ka za ka amsa na'am na'am إيه. مم. ba ruwansa zai baka Allah ya ba mu gabaki daya saboda haka abinda ake yi wa Allah abinda ake so
abinda nake nufi da ana son bayani ne masa dalla-dalla da alam na jira kowa ya yi bayani da alam na jira in kana son ka karfi wani abu wajen wani ballantana ubangiji a taɓa ba da wata kisa wani bawan Allah wanda magana yake da Allah kai tsaye shi ba wani bebe da Allah yake magana kai tsaye aikin hajji ya ji na jin a jami'ar rahama na taɓa faɗin wannan aikin hajji ya ji ana zaman arafa filin arafa ya zo in ka kalle shi ba ma za a sa shi a cikin wanda ma za a dinga kulawa ba. akwai 'ya'yan sarakuna da waye wannan sarki ya fito daga kaimarsa ya fito shan iska sai ya gan shi shi kawai da ya zo filin yunwa yake ji sai Allah yau nama nake so Allah nama kawo min nama a kawo min nama kuna ji Allah ka kawo min nama kamar kana ga wani Allah nama nake so shi wannan ɗan sarki yana bayansa ya yana cewa ya ubangiji a kawo min nama sai ya matso ya gaishe shi assalamu alaikum ya ce jibtan lahma ka kawo naman ne
ya ce mai kun gane tun da shi ya ga da ya roƙi Allah ya ce a kawo man nama da ya ga mutum ya zo ya gaishe ce ka kawo naman ne sai ya juya sai ya koma kai masa ɗan da yake ɗan sarauta ne sai ya kwaso nama da abinci sai ya zo ya kawo masa an amsa masa ko ba amsa masa ba ya ci naman nan ya ƙoshi sai ya ce Allah saura shayi shi wannan yana tsaye saura shayi ya ubangiji sai ga wasu alhazai irin an taho a filin an faro arafa an taho musdalifa sun taho sai suka zo suke shimfiɗa a kusa da shi yana zaune kawai sai suka gaishe suka ce za ka sha shayi suka miƙo masa shayi shi ma ɗan wannan sarauta yana gefensa shi ma suka bashi yake ba da labari ya ce shi tun da yake a duniya bai taɓa shan shayi mai daɗi irin wani. Suka sha, kaga an kawo masa bukata ta nawa, ta biyu. Shi wannan yana zaune a gefensa kawai, yana ɗauka wayar mahaukaci mahaukaci ne. Kana magana kai tsaye da Allah? Da aka yi haka sai ya ce ya Ubangiji garin kuma ya yi dam ba iska, kaɗo iska. Wannan ba ɗan sarauta ya ce wallahi sai kawai gari ya fara, fafafan, sai iska mai daɗi. ce ya Allah yanzu huta nake son yi kawo min matashin da zan tada kaina da shi wa'ancan da suka kawo masa shayi sun taho da shimfiɗu kawai ɗaya daga cikin su sai ya taho da shimfiɗa da da matashi da da da abin da aka shimfiɗa masa aka ce wannan ka huta ya hajj haka ne ya kwanta shi wannan mutum zai yi ce kai wannan wani irin mutum ne duk abin da ya faɗa sai Allah ya masa sai ya tashi daga inda yake sai ya koma khemasu sai ya je ya samu wani malamin da yake tare su ce algafa ta malam na samu wani mutum fa wato mustajabu da'wa duk abin da ya roki Allah ya masa wato zo mu je ku gaisa suka taso suka zo suka same shi ya ka shirgada suka yi masa sallama suka gaisa sai algafa ta malam mun zo ga duk abin da ka roki Allah ya nema shine muke son kai mana addu'a ya ce, Ai, muku me? Addu'a ya ce, A, kun samu matsala da shi ne? Kuna da matsala ne tsakaninku, hadda sai wani ya muku addu'a? Ba Allah ya ce, za su alake ba ni fahim ni garibin ba, yau addu'a mai za a yi ma, ya ce, Kuna da matsala da shi ne? Ya ce musu komai ban da wannan, sai suke shiru. Can ya gama huta sai ya ce, Ya Allah, mota nake son a sa ni tafi wajen jifa. ba na son tafi a ƙasa a kawo motar da zan je wajen jifa wannan ɗan sarauta yake cewa wallahi wani abun mamaki 'yan sanda ne suka zo irin masu patrol suna hucewa suna kallon kun san duk wanda ya je aikin haji ya san 'yan sanda suna ta kewayawa suna patrol suna zuwa daidai da shi suke cewa haj ko ka gaji ne na za ka yi ce wajen jiba ya ce suka ce hau mutum La ilaha illallah.
ana yi ba sa ce La ilaha illallah.
kun gane shi abin da Allah yake so ya yi ka yadda zai ma sai ya ma ka yadda zai ma zai ma Har- bari mu kai sai mu baka lokaci idan ya zamo kana kokonto to ba za ka samu Allah subhanahu ta'ala da kansa yake cewa ina inda bawa na ya zace ni idan ya ambace ni zan kasance tare da shi bawa na ya dinga yi min zaton alheri Allah da kansa ya ce wa ma zannukum bi rabbil alamin ya kuka yi zato ubangijin kowa da kowa zai muku Allah mune maka zaton alheri to ka duk sanda zaka yi addu'a ka yabi Allah ka yi masa kirari ka yi wa annabi Muhammad salati abu na uku daga cikin ladaban addu'a ana son kai naci naci ma'ana ka dinga maimaita addu'an kar ka gaji annabi duk addu'ar da zai yi sai ya maimaita ta so uku yin addu'a so uku yana nuna kana naci kana son wannan abu kar ka damu tun ba da kake yin addu'a nan, har yanzu shiru kar ka tsaya zala ce ana amsa wa ɗayan ku mutukar bai gaggawa ba suka ce menene gaggawa ya ma'aikin Allah yace zaka ji yana cewa na roƙa na roƙa shiru an ki amsa mu sai ya daina to yayi gaggawa ba a yi wa Allah gaggawa ba a tilasta wa Allah naka ne ba nasa ba ne shi ya ce ka roƙe shi don ya yi dama ya baka kuma dis ba wanda aka ba shi dama ya yi roƙa to ya sani an amsa masa in dai an baka mazala ce duk wanda ya roƙi Allah duk wanda ya addu'a za a yi masa ɗayan abu guda uku ko dai a ba shi abin da ya roƙa nan da nan ko kuma a jinkirta masa ba za a ba shi yanzu ba domin Allah ya kalli akawun ɗinsa na lahira ba komai abin da yake cikin akawun ɗinsa ba zai shigar da shi aljanna ba addu'ar tunda ibada ce sai a ta sama ladanta akawun ɗin lahira sai idan ka zo lahira ka wuce aljanna ba tsaye tsaye ko kuma a- akwai wata musiba sai a ɗauki addu'ar sai a kare wannan musiba kaga kenan ba a asara wajen addu'a ko ba a amsa maka bai baka samu abin da kake so ba mai yawa kuma Allah ya san abin nan ba zai ma amfani yanzu Da kake ta roƙon jarin miliyan ɗari in an baka ta yanzu kasuwar ba kyau yanzu lalacewa za su akwai sanda buƙatar da za ta yi ma aiki sosai sai a baka a wannan lokacin sai ka ga gwara da aka baka yanzu aka jinkirta in kun lura za ka ga yanzu wanda baka zato ma yana da kuɗin da ma ya huce hankali a san da da can shekaru baya kai ko iyayenka suke siyan gida dubu ɗari biyar shi bai isa ba shi da naira hamsin ma bai isa ya samu fulotin naira ɗari ba ma amma yanzu kuma shi a wancan lokacin ba ya so ne yana so mewa ma yana roƙon Allah kuma ba a ba shi ba sai yanzu ne lokacin da za a ba shi yayi kuma sai su fi ma amfani yanzu sai ka ga yana sayan gidan biliyoyi ma yana da gidan mai na biliyan kaza wanda da ba da shi ake ba ba da wasu ake su haka lokaci ne ka ci gaba dai da addu'a din yana daga cikin ladabai da ake na addu'a shine lokacin da ake zaka yi addu'a ba a son ka daga murya Allah ana roƙon sa ne a Allah yake ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya wa khifa wa duna al-jahri min al-qawl ba a saka ya Allah kai mun kaza ya ba haka ake in dai ba addu'a ce ta jama'i ba wadda liman yake yi ana amsawa ana amin wannan ba laifi amma kai zaka roki Allah kai da shi kai maganar da shi yana jinta ba wai rarara ake masa yana da cikin ladabai na addu'a da ake so sannan ana son mutum ya kula da cin halal yana daga cikin abubuwan da suke wato sa a amsa addu'a shine cin halal ka yi ƙoƙari iya iyawarka ka ci halal to haka in ka zo roƙo in Allah da Allah zai amsa maka yana daga cikin ladaban addu'a ana son in mutum zai addu'a ya zama yana da tsarki kuma ya yi addu'a bayan yin wata ibada ka fara yin wata ibada ko da nafila ce ko karatun ƙur'ani ko sadaka qaddimu bayna da najwakum sadaka a fara yin wani abu na ibada sannan sai ka kuma roki Allah yana da cikin lauraban addu'a ka fuskanci alqibla lokacin da zaka yi sannan ka ɗaga hannu. Allah yana son a ɗaga hannu. Sai dai ɗaga hannu na addu'a da kake son wani abu kala-kala. ne. Ba ko wani za ka ga haka yake addu'a ba. Wannan ɗaga hannu irin wannan na addu'a da za ka ga suna yi, wannan sai ana roƙon ruwan sama ne ake. Haka aka ga annabin ana roƙon sama. A ya ɗaga hannunsa har ƙarƙashin wato hannunsa ya bayyana. Ana ganewa? Sannan idan buƙatar ka ce kake da ita haka ake so ka shimfida kamar yadda kake in kana mai bara ba haka yake ma ba to haka ake son kai wa Allah hannunka a shimfida haka manzo Allah ta gayi lokacin da aka yi wato hajjatul wada a filin Arafa kamar yana roƙon a bashi abinci ana gane ba akwai addu'a kuma da kake yi wa wani sai ka tura ta in kana roƙo wa wani Allah ka bawa lai tasiu kaza da kaza kana tura an gane idan kuma ta tsiya ce haka zake ba a san yin ta tsiyar fisa ba a siffanta ta yadda ake juya hannu amma addu'a haka ake so. kuma haɗa hannu ake ba buɗa shi ake ba haka tafukan ka zaka yi kana kallon su kana tabarru'i kana hararo Allah subhanahu wataala to akwai kuma lokutan amsa addu'a akwai lokuta koyaushe Allah yana amsa amma akwai lokutan da in ka roki Allah tabbas akwai wato kyakkyawan zaton Allah ya amsa ma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Umama kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wani lokaci ne Allah ya fi amsa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dubra salawatil khams wa fi jawfil layl al-akhir au kama qala sallallahu alaihi wasallam mazala ce lokacin da Allah ya fi amsa addu'a shine lokacin da sulusul lailal akhir lokacin da dare ya raba uku ukun karshe yana fara yanzu daga wajen karfe 2 saura zaka yi tashi karfe 2 karfe 3 karfe 4 wa'annan lokutan in dai zaka roki Allah ka dage akai wallahi zaka samu biyan bukata duk damuwarka duk tashin hankalin da kake ciki duk nauyin bukatar da kake ita in dai za ka inga tashi karfe biyu karfe uku ka yi wa Allah kirari ka yi sallah ka yi kuka ka gaya wa Allah bukatarka ka yi yau ka yi gobe ka gwada ka yi wata ka gani yadda lamarin Allah zai yi ma ka gwada ka gani duk wanda yake kyamun laili Allah ya zabe shi wanda baya kyamun laili to sai dai addu'a ka yi ƙoƙarin kana roƙon Allah ka sa ka zama kana cikin masu kyamun dai in ka roƙi Allah wallahi Allah sai amsa manzo Allah ya gaya mana kuma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun sannan da ƙarshen sallar farilla wajen amsa addu'a ne ƙarshen sallar farilla malamai suke bayani biyu wasu suka ce a cikin sujjada ta ƙarshe wasu suka ce a zaman tahiya na ƙarshe kafin a yi sallama to idan a bayan liman kake kaga sai abin da ka samu liman ya sallame shi kenan shi sa akan samu manzala yana dadewa a zaman tayya karshe yana addu'o'i ana son ka yi addu'a ta bukatun ka na duniya da na lahira sannan wasu suka ce bayan sallan ma za ka iya yi bayan sallar farillar za ka iya yi shine dubarar salawatul maktuba amma abin da ya fi inganci shine cewa karshen tahiyya ta raka'a karshe da za a yi sallama a nan ka shigar da bukatunka idan ka san limamuku yi saurin sallamewa ne sai kai addu'a da take shakundum rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kaga ta hade komai Allah ka duk abin da yake mai kyau ne a duniya ka bani shi duk abin da yake mai kyau ne a lahira ka bani shi kuma ka raba ni da wuta kar in shige ba shikenan ba me ake nema ne ne eh duniyar ta kyau lahirar ta kyau kuma a shiga aljanna yana daga cikin guraren da ake amsa addu'a wanda ne muna sakaci da shi shine tsakanin kiran sallah da iqama abinda ake nufi tsakanin kiran sallah da iqama yanzu idan mai kiran sallah yayi kiran sallah ba ana jira ba wasu ‘yan mintunoni kafin liman ya zuwa ta da ikama to wannan lokacin amsa addu'a. Ta ga wani kuma yana can waje yana hira. Saboda sanda kake masallaci, kai ko a wajen kake baka shigo masallaci ba an gama kiran sallah, ka yi addu'o'i na kiran sallah, to sai ka ɗaga hannu, kai ta gaya Allah bukatunka, har lokacin da za a ce a ta da ikama. Wannan addu'a duk da ka yi a lokacin ba a dawo da ita. Amma ga wani bai yi ba, sai an fara ikama wasan nan zai daga hannu ba haka ake nufi in between an kira sallah kafin a tada ikama wannan shine lokacin amsa addu'a kaga muna sakaci da shi so haka mu daina wasa da wannan lokaci lokaci waje na gaba da ake amsa addu'a shine lokacin da mutum yake cikin sujjada mun yi maganar sa sannan sai ranar juma'a a lokaci akwai wani lokaci manzo Allah ya ce a yau ran juma'a akwai lokacin amsa addu'a ɗan haka ne annabi ya yi haka da ɗan yatsinsa na ƙarshe ya ce ɗan ƙanƙani ne duk bawan da ya dace wannan lokacin ya same shi yana tsaye a masallaci ko a wani waje yana yana addu'a Allah zai amsa masa sahabbai daga cikin su akwai Abdullahi dan Abbas suka ce bayan sallar la'asar zuwa rana ta fadi a lokacin yake kisa iyaye da kuma mutanen kirki salih salafus salih zaka ga cewa bayan sallar la'asar ranar juma'a sun rufe kansu ko dai a masallaci ko a wani ɗaki ko a gidansu suna ta addu'a tunda abin yana faruwa ne daga bayan la'asar zuwa rana ta faɗi wannan awoyin guda biyu ka tare kanka ka zo masallaci ka zauna kai ta yi wa Allah magiya annabi ya tabbatar lokacin amsa addu'a yana daga cikin guraren amsa addu'a shi ma da muke sakaci da shi yanayi na tafiya ko nan da zariya za ka tafi lokacin da ka hau mota kana tafiya duk addu'ar da ka yi har ka je ka dawo amsashiya ce ai kaga ba mai da wuya kaga mutum yana cikin mota haya ko yana ta addu'a sai dan wani abu ya gani na hadari amma hira ake yi ko ita cacin din wayarsa lokacin amsa zan amsa ma sai mun gama tukunna lokacin amsa addu'a ne a wannan lokacin saboda haka mutum ya ta addu'a sannan ga wani lokaci shi ma ya zo mana ba ma yi manzo Allah ya ce lokacin saukowar ruwan sama lokacin amsa addu'a duk kaga an fara tsayayyafi to daga hannu yi wa Allah kirari domin manzo Allah haka yake na na Aisha take cewa da an fara ruwa annabi ya dinga addu'a kenan baya zama sai ka ga kai nan ya kai nan yana cewa Allahumma suqiya rahmatin la suqiya azabin wa nikma Allah ka sa ya zama wannan ruwan na alkhairi ne Allah karka sa ya zama ruwan azaba Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka sa ruwan ya kwarara mai amfani ruwan ya zama mai amfani duk addu'ar da kai a lokacin lokacin amsa addu'a so haka kaga yanzu mun shigo damuna duk ruwan da za a yi kar ka bari a yi shi a gama baka roki Allah lokacin amsa addu'a ne yi amfani da wannan sannan abinda ake so in za ka yi addu'a an ce mu saura minti biyar ida bin komai ba ko rabi ma ban yi na ɗauka ai buɗaɗɗiya ce to amma tun da an ce minti biyar to sai mu sai mu taƙaita Allah ya ƙara lafiya.
abinda zan ba mu wani sirrin addu'a wanda duk wanda ya gane shi za ka roƙi Allah ka tattara hankalinka za ka yi ƙiyamun laili yi ƙoƙari a ɗakinka ko da fitila kashe fitila kashe fitila zama duhu kake gani kawai hankalinka zai tattaru sai ka gamo Allah kake gani kawai Allah kake gani ka raba lokacin kiyamun lailen ka kashi uku kaso na ɗaya ke salloli da karatun ƙur'ani kaso na biyu kai addu'a kaso na uku kai istighfari a lokacin da kake addu'an nan, kai diyyar da za ka yi, ka tuno wani gundume mai laifi da kake yi ko kai, kai ta tuba wa Allah kuma kai kuka, kai kuka. Idan za ka dinga zikiri, kana istighfari, kana addu'a, kana gano Allah, duk sanda ka ji cewa gashi kana gano Allah akwai yanayin da kake cewa zaka ga Allah ba wai kallo na ido ba fa ma'ana ka ji shi a zuciyarka ga kamar ga ka ga Allah to lokacin da ka tsinci kanka a irin wannan yanayin musamman a ce kana istighfari ko kana yin salatin annabi idan ka ji jikinka ga baki ɗaya yana yi to ka zo wajen ka shiga fada ba koyaushe ake samu ba sai sanda ka tattara hankalinka kuma kana yanayin da babu wanda ya san abin da kake ciki ba haske dan haske zai sa kana kalle kallon wasu abubuwa amma cikin duhun sai hasken zuciya ce zai dinga gano Allah din to sanda kake yin zikiri kana istighfari kana addu'a kana hararo Allah ka ji ga baki ɗaya cikar jikinka ta tashi kana jin ga ka ga Allah din duk abin da zaka faɗa mai tsada faɗi wallahi za a amsa ma duk abin da ka roƙa sannan za a amsa ma duk me za ka roƙa za a amsa ma ka sanya addu'a a cikin komai naka ma'ana zala ba mu zikirai da za ke da safe da yamma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda 100 da safe ko subhanallahi bihamdihi guda 100 astaghfirullah 100 ba annabi da ya ba mu wannan ba to sanda kake yin su ka dinga tawilin su mana ka kalli ma'anar su sai ka hada su da bukatunka misali kana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir guda ɗaya me kake fada anan la ilaha illallah tauhidi kake yi ko Allah kai kadai ne babu wani Allah sai shi Allah ɗin wahdahu shi kaɗai, la sharika lahu, wannan zikirin kai kaɗai nake wa ban haɗa ka da kowa bai Allah, lahul mulku, kai ka mallaki komai, daga ciki har gidan da nake son ka bani Allah naka ne. Motata da ta hargitse a hanya Allah taka ce, za ka iya gyara ta. kuɗina da aka riƙe a waje kaza naka ne Allah mun kai ka bani kuma za ka iya karɓo min kuna gane abin da ake lahul mulku komai naka ne Allah wa lahul hamdu bagiji kuma na gode ba wai butulci nake ka yi min abubuwa da yawa ina gode ma wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai daga ciki Allah kana da ikon da zaka bani jari kaza harkokin nan nawa da suka tsaya za ka iya gyara musu duk za ka iya ba abin da ya gagare ka mana haka za ka dinga kallo abin kana yin zikiri kuma a take menene a lokacin ka shigar da addu'a a ciki hararo abin za ka dinga yi ba wai tsaya za ka dinga yi ba mana ka kalli ma kuna gane abin da nake nufi ba ka kalli ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yaban Allah lahul mulku godiya ce da nuna cewa komai na Allah ne shine la haula wala quwwata shine lahul mulk ta ce ba komai naka ne daga cikin komai naka din nan har abin da na rufe roƙarka sai ka tuno irin abubuwan da kake roƙon Allah kowa ya san me yake da bukata walahul hamdu ba fa butulci nake ba ya Allah na san kayi min kaza kayi sai ka dinga tuno ni'imomin da Allah ya maka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon da zai canja yanayin da nake ciki rashin lafiyar nan da ta dame ni zaka iya canja an koma mai lafiya talaucin nan da na hada da kare arziki da ya same ni Allah zaka iya juya shi koma kuma dawo sabo dan ba cewa kai kowa sai ya dawoma haka ba kuna ganewa ku koma kan subhanallahi wa bihamdi ba guda 100 bace kana cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi tsarki ya tabbata da Ubangijin da za ya fi ƙarfin a roƙe shi ya hana. Ba marauci ba ne, ina tsarkake ka ya Ubangiji, na san ka fi ƙarfin roƙe ka ka hana, don kana da shi, ba bi hamdihi, kuma ina gode ma a kan nemomin da ka yi min, ka haɗa zikiri da me. Kuna gane maganar? Duk wanda yake wannan zai samu biyan bukatarsa. ba ma sai ka ce Allah ba nika domin mazala ya ce Allah yana ba wa mai zikiri fiye da abin da mai addu'a yake samu alhaji ya zauna na yana ta zikiri yana ta zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir abin da yake cewa kenan dattijo ya zauna yana cewa annabi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kawai abin da yake kenan ga wani can kuma ya daga hannu ya Allah ana bi na bashi kaza ka biya mu Allah ana yi mu su wayannan zikiri suke su wancan roƙo yake kowanne ibada yake kuma kowa Allah zai amsa masa wancan za a biya masa duk bukatarsa shi alaji da yake zikirin la ilaha illallah la sharika lahu da dattijo da yake yin salatin annabi sai Allah ya ba su abin da ya ba wa wancan sai kuma ya kara musu su ba su roƙe shi ba sun ce duk abin da ya ga dama ya musu abin da ya ga ya cancance su yi musu kuna gane Allah wato ban san me zan ce muku ba idan ka fahimci Allah ka huta ba abin da zai dame ka ko ka kwanta da baki ciki damuwa har jinin ka ya hau har a ce an kai mutum dan na me na me kaddara an fahimci maganar ka san waye Allah ɗin.
Wayo.
ka fahimce shi sai ka zauna lafiya na so in kawo misalan addu'o'in wato annabawa da Allah ya amsa musu saboda sun bi yadda ake so Allah ya kawo mana a cikin suratul anbiya da suratul safat da sauransu Allah ya kawo mana addu'o'i na annabawa wanda suke Allah kuma ya amsa musu daga cikin su akwai annabi ayyub annabi ayyub annabin Allah ne sai da ya tara 'ya'ya guda goma sha takwas lokaci ya cika goma sha takwas amma da Allah ya tashi jarrabarsa 'ya'yan nan duk sai da suka mutu ɗaya bayan ɗaya mata yake da su duk suka tarwatse sai guda ɗaya ce ta tsaya Allah ya saukan masa da cututtuka ciwo a jikinsa kawai kowa gudunsa yake matarsa ɗaya ce ta zauna yana zaune kawai ita wannan matar da ta ce ya- ya ma'aikin Allah ka roƙi Allah ya yaye na ita yanzu ma ya raki Allah ya ba mu ni'ima kuma yanzu mu ce za mu kai makuka ta ce ka roƙe shi a shi ya ce ai kalmar da ta fito daga wajensa ta tauhidi rabbi anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahim ba wata roƙon wani abu ku ji abin da ya ce rabbi ya mahalicci na anni masani yadur cututtuka sun same ni ba ni da lafiya wa anta arhamur rahim ta fi kowa tausayi kuma abin da ya ta faɗa ke ya ce Allah ya yi min rabbi anni masani yadur cututtuka sun same ni cututtukan nan ba guda ɗaya ba kuɗin da nake da shi ya ƙare, kare arziki ta same ni, ‘ya'yana sun mutu, matana sun gudu, abokan arziki duk sun kuje ni, kuma gashi ba ni da lafiya. Ni wannan ba cuta ba ce? Sai ce wa an ta arhamur rahim, ta fi kowa tausayi ku. Allah ya ce me, fasta jabna lahu, sai muka saurari abin da yake gaya mana, wa kashafna ma bihi me, min durrin. sai muka yaye masa cutar da take jikinsa wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu rahmatan min indina Allah ya ce sai muka dawo masa da iyalinsa ƴaƴan da ya rasa sai muka bashi ninki sha nawa ne suka mutu sai gashi yana da talatin da arzikinsa ya dawo mata suka dawo abokan arziki da duk kuma ya dawo Allah ce innahu yad'unana wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in masu tsoron mu ne suna roƙon mu daman suna kudayin abin da yake wajen mu suna jin tsoron mu kuma Annabi Ayyub Allah ya yi masa yana da cikin addu'ar da duk wanda yake da wani ciwo irin wanda an magani an magani shiru din nan ya kama wannan addu'a Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin insha Allah zai samu lafiya Allah ya saka da alheri.
addu'ar da nan rike a kanta ta ƙarshe ita ce addu'ar da shi ma alƙur'ani ya kawo mana ita kuma manzo Allah ya ya zo ya ƙara mana ƙarfin gwiwa a kanta akwai ɗaya daga cikin sabbin manzan Allah kawun manzan Allah ne ta wajen mahaifiyarsa wata rana a lokacin halifancin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi Amin.
ce na shigo masallacin annabi sai na ga Usman dan Affan yana zaune na yi masa sallama bai amsa min ba har so uku yana fita sai ya ga sayyidina Usman ah sayyidina Umar a lokacin shine khalifatul mu'minin yace ya amiral mu'minin an samu wani canji ne a musulunci yace me ya faru yace ga zullurai ne Usman dan Affan yana masallaci na yi masa sallama ya ki amsa yace Usman din anya kuwa yace yayi yace a kirawo shi sayyidina Usman yazo aka ce masa amirul mu'minin yana kiransa yazo yace ya amiral mu'minin ya ya Usman me yake faruwa bawon Allah ne ya ma sallama ka ki amsa Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa ah, yayi ma sallama ka ki amsa ya ci abin musulun ce na yi ma sallama ya ce a ya ce su ukun na ma sallama kana waje ya ce to to to to to me wasan da kai mun hankali na ne ya tafi wani waje ina ta wani tunanin wani abu da ya faru muna tare da manzon Allah a masallaci wasallam ce wata rana muna zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa akwai wata a cikin ku nan duk wanda ya roki Allah da ita wallahi sai Allah ya amsa masa addu'a yace zai gaya mana sai ga wani ba- balaraban kawai ya zo yanayin annabi tambayoyi sai annabi ya bashi lokaci da ya gama mai tambayoyin kuma sai annabi ya tashi shiga gida kuma bai annabi bai gaya mana ba shi ne nake ta juya ta a kaina cewa wannan mutumin ya zo ya tambaya ya yanke mana al'amarin wannan addu'a gashi annabi bai gaya mana ba kuma su sahabbai sana jin nauyin annabi sa'ad bin abi wa kai ce a ai ne ma ina wajen san da aka yi haka yace amma ni da ya tashi ya tafi gida sai na bi shi Shi ne ba.
kawai shi dan uwan babar annabi ne ce sai na bi shi sai na ce ya rasu ɗaya annabi ya ji tafiya ta annabi ba waiwai sai ya juyo ya ce ya ake ciki wa ne ya ce ya rasu lallah ka ce yanzu ka fara gaya mana cewa akwai wata addu'a da idan bawa ya riƙe ta inda ya roƙi Allah wallahi sai Allah ya amsa masa ko kuma baka gaya mana ba wani bako ya zo kuma ya ce eh ita ce addu'ar bawan Allah Yunus ibn Matta Yunus ibn Matta annabi da aka Allah ya turo shi a Ninawa cikin ƙasar Iraq cikin ƙasar Iraq an turo shi zuwa wasu mutane mutum dubu ɗari da ya kiraye su suka ƙi amsawa wanda a sunnar Allah da ya turo annabawa aka yi musu da'awa suka ƙi mutane si to Allah yana halakar da su su ma sai aka ce za a halakar da su bayan kwana uku kwana uku da ta yi na biyu sai ya janye jikinsa daga garin yana son ya koma garin gefen garin don kada a yi halakar yana ciki amma bai saurari izini ba ce ya fita bai fita kun gane yayi yana fita sai ya hau jirgin ruwa don ya tsallaka ɗaya- ɗaya ɗaya garin jirgin ruwa ya dinga tambal-tambal ba ƙa'ida in suka ga irin wannan sun san akwai mai laifi ce akwai mai laifi wanda ya yi wa Allah sabo a cikin nan sai aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta nuna yunus ɗan mata suka ce to ko dai kai ka fita ko kuma duk jirgin mahalak haka suka ɗauke shi sai aka wurga shi wuta a cikin ruwa Subhanallah.
fasahama fakana Min al-mudahhab.
min al-mudhadhin da aka yi ƙuri'a sai aka ce ai shine sai aka wurga shi faltaqamahu al-hutu Wa وهو مليم ana wurga shi sai katon shak kifi babba sai ya haɗe shi da umarnin Allah Hmm.
sai kuma ya ƙasar ruwa da shi Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbi'in ba dan tasbihi da kirari da ya dinga mana ma la labisa fi batnihi Ila yau.
la yawma yub'athun da nan ne kabarinsa sai ranar alkiyama subhanallah
amma da yake annabi ne ya san meye Allah sai ya fahimci abin da ya yi ne ba daidai ba yana tsintar kansa a wannan yanayi sai ya ce la ilaha illa anta yana magana da Allah kenan babu wani ubangijin da za a bauta masa da- da gaske sai kai kaga da shi yake magana khataba ce subhanak ka fi karfin wani ya guje ma gudo wannan da nayi ba daidai bane ba za a iya gujewa mutum ya ce shikenan ya sha ba ka fi karfin a saɓe ka duk wanda zai saba ma kana kana gani kake kale shi ba wai dan bayan da zaka iya da shi ba subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ban yi daidai ba ya Allah abin da nayi ba daidai bane ya dinga yinta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah kai kadai ne ban yi daidai ba ya Allah kafi karfin a guje maka la ilaha illa anta subhanaka Allah ya ce ba dan wannan tasbihin da ya dinga yi ba da haka za mu bar shi a cikin kifin nan sai ranar alkiyama da ya zama kabarinsa wazan nuna iz zahaba mughadiban fazanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai Allah ya ce mai fastajabna lahu yanzu a cikin wannan fassarar kaji inda yace Allah a fitar da ni zikiri kenan sai ya haɗa shi da bukatarsa. Kun gane maganar da yake cewa la ilaha illa anta kaga tauhidi ne. Subhanaka ka fi ƙarfin a yi abin da ba shi kake so ba, in ni kuntu min zalimin ban kyauta ba, hawa kana neman a yafe min a fitar da ni. Ya Allah ce fasta jamna lahu mun gane me yake so. Fa najjaynahu min al-gham sai muka fitar da shi daga damuwar da yake ciki. sai Allah ya ce mai waka zalika nunjin mu'minina duk mu'minin da ya kwaikwayi irin ta annabi Yunus ya shiga damuwa ya kama wannan zikirin shi ma za mu yi masa haka shi sa manzo Allah ya ce duk wanda ya dauke ta akan wata matsalarsa akan bukatarsa ka dinga yi ka sa ta a gaba Allah zai ma okay yanzu nan mai neman bukata mai san a yaye mar damuwa ya dauke ta masu bashi eh an ce da masu bashi wanda bashi yake kansu shi ne duk wanda yake da damuwa damuwar nan kowace iri ba rashin lafiya ce a iyalinka ne ba daɗin zama ‘ya'yanka ne suke ɗan fitintunu a ana kai muku hari bashi ake binka kasuwa ce ba daɗi a ba ma ka da jarin ba ka da lafiya damuwa general shi yanzu menene ba shi da shi yana cikin kibi kun gane maganar ai yayin duk matsala ta tattare masa ta tattare a cikin kibi a cikin ruwa a ƙarƙashin teku ya duk ƙarshen matsala kenan kun gane ai kowace matsala ce da kai ka zauna ka dinga la ilaha illa anta sai ka dinga kallo matsalar ka dinga kallo buƙatar la ilaha illa duba kuma wa kake gaya wa. magana kake da shi fa la ba la ilaha illa huwa bane ba la ilaha illa anta kana magana da Allah ne yana gabanka subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ne ina da laifuffuka na sani jarin nan da aka hana ni na san laifi na ne amma ka fi karfin a roƙe ka ka hana shine subhanaka ka fi karfin ka hana bawanka jari kuma ka bawa wasu ni ma kuma bawanka ne babu ɗanka babu ɗan uwanka a ciki ba ka da kowa a cikin su su ma bayi ne ni ma gani na zo dan kana bayarwa ba marowaci ba ne kai hannunka a buɗe suke kuma ka ce a roƙa kuma gashi na roƙa kuma kana cika alƙawari ba ka saba alƙawari kai wa Allah kirari ka tabbatar masa da abin da yake yi sai ka kallo abubuwan sai ka sai ka bawa Allah kai ka gani ba sai ka ce Allah ba ni ka a yi masa wannan zikir la ilaha illa anta subhanaka kana kallo ma'anarta ka tuno kisar annabi Yunus din me ya same shi kuma ga mafitar da ya samu dan Allah sai ya ce da kifin ya zo ya mai amma ya ce falta qamahu al-utu fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أكتي كيف يزوي أما يدش يا أما يدش أباكين كوجي Allah ya tsiro masa da su kankana suwaye kayan marmari su ya dinga sha sai ya dawo lafiya lau. Aka ce ya koma cikin mutanensa mutum dubu ɗari su je su yi zikirin Allah tare suka haɗu su kaɗai ne mutanen da aka sauko za a yi musu azaba aka fasa domin su ma lokacin da aka ce za a yi saukan musu da azaba sai suka dawo da izinin Allah ya ce kai an fa halakar da suwa ne an halakar da kaza ya kamata mu ba Allah sai suka dawo suna la ilaha illallah ki kuma ya riga ya fita sai Allah ya yafe musu shine aka ce ya dawo ya musu wa'azi sai suka shiga aljanna gabaki ɗaya Alhamdulillah.
su kadai ne illa qaumu yunus su kadai ne babu mutanen da ake musu wannan aka fasa halakar da su suka yi imani so aka ka rike ta mu rike ta mara lafiya ya dauki wacin ta annabi ayyub mai bukata ya dauki wannan mai matsala ya dauki wannan sannan shakundum shine salatin manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.
a rufe da shi da ta yi duk abin da kai ka haɗa shekul islam bin tamiya ya ce addu'a da tafi tafiya ita ce wadda kana yi ka- kafin ka fara ka yi kirari ga Allah kai wa annabi salati kana cikin addu'ar kuma sai ka sake zurmowa da salatin annabi kana cikin yi ka sake zurmowa da salatin annabi mata ke kana yi sai kana kana shigar da salatin annabi ta mu dace baka faɗa daidai Allah ka ba mu